نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da yammaci na wannan rana mai albarka biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin turawa a gamu a wannan masallaci mai albarka a masallacin juma'a da aka fi saninsa da masallacin sheikh suleiman dakiti a wannan gari na komo gari mai albarka kamar yadda aka saba duk shekara mukan kawo ziyara ta yin uwantaka ga masallacin nan da mutanen wannan unguwa da kuma ɗaliban ilimi da suke halattar wannan wuri to yau ma ga mun kawo ziyara ta musulunci a wannan majalisi mai albarka na ilimi daka na zaɓi ne magana akan ilimi sunan lacca ɗin ilimi da abinda za mu tattauna har mu tashi insha Allah akan ilimi ne zan so na bude da maganar Ali bin Abi Talib Allah ya yarda da shi kamar yadda Imam al-Mizzi ya kawo shi a cikin Tazibul Kamal Ali bin Abi Talib yana da dalibi mai suna Kumail ibn Ziyad Kumailu ibn Ziyad yayi masa nasiha yace da shi احفظ ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل نجاة وحمج رعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وسيق العلم خير من المال يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأهدوسة بعد موته وصنيعه وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة haka wannan magana ta zo a cikin littafin tazibul kamal na imam al-mizzi abinda imam ali bin abi talib yake faɗa wa kumail bin ziyad yace ka haddace abinda zan gaya maka kai ma yanzu mai sauraron wannan wa'azi ine maka wasiya kamar yadda ali bin abi talib ya faɗa ka kiyaye abinda za a gaya maka mutane kala uku ne ko dai mutum ya zama malami rabbani in an ce malami rabbani malami da aikinsa kullum ya tarbiyantar da mutane akan ilimi ya ɗora su akan gaskiya da'awa karantarwa a saka littafi a gama a ɗauko wani a saka a je wa'azi a yi faɗakarwa kullum aikinsa shi faɗakarwa alimin rabbani ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون انجي قرآن malami mai dawa malami mai karantarwa malami mai tsoron Allah malamin da abin da yake gabansa shine yaya zai yada ilimi addini ya ci gaba masu burin tara kuɗi suna buri masu burin mulki suna buri masu burin abin duniya da tara mata da 'ya'ya suna ta shi kuma babban burinsa yada ilimi kawai shine alimin rabbani da kuma malami mai neman ilimi yana kan hanya ta shirya ɗalibin ilimi kenan daman sun ce ko ka zama malami ko ka zama ɗalibi ko masu neman karatu wannan mu ne kenan masu neman ilimi ya ce ala sabili na ja suna kan hanya ta kubuta ta tsira duk wanda yake neman ilimi wanda yake zama a makaranta wanda yake sauraron wa'azi wanda yake jin malamai suna fadakarwa huwa ala sabili naja to wannan bawan Allah yana kan hanya wacce take ta shirya Allah ka samu a cikin su to akwai kuma yan rudu yan hayaniya yan hamaji hamaji hamajiyuna masu bin duk inda iska ta kada shi bai da ra'ayi shi tarkace ne ɗan rudu ne kawai duk inda hayaniya ta yi yiwu ya tafi su ne gidan kiɗa su ne gidan waƙa su ne gidan rawa su ne gidan shaye-shaye su ne harkar siyasa da ƙone-ƙone da sare-sare da yanke-yanke da abubuwa dai na rashin kyautawa wannan hamaji kenan ya milu na ma'a kulli riha ali bin abi talib ce irin waɗannan duk inda iska ta kaɗa kawai tare suke kaɗawa saboda shi bai da manufa kawai duk inda aka kada za a tafi to akwai irin waɗannan mutane yace irin waɗannan lam yastadi'u bi nuril ilmi basu dosani haske da hasken ilimi ba sam ba za ka gansu a masallaci ba ba za ka gansu a majalisin ilimi ba ba za zuwa wajen wa'azi ko an kira ba za su je ba saboda suna ganin zuwa wa'azi ɓata lokaci ne kawai yaushe zai tsaya yana jin wani karatu in dai ka gan shi a wani taro to taron shedanci ne taron tsiya amma ɗalibin ilimi mai son Allah za ga duk inda aka ce za a yi faɗakarwa zai je ba sai an bashi kuɗin mota ba zai je ba sai an bashi wani abu ba zai je saboda yana zuwa ne don ya kori jahilci a karan kansa ya gane addini ya muce shiga aljanna shine manufar shi amma wancan a'a ba haka yake ba yace walam yalji'u ila rukunin wasiq basu karkata basu jingina zuwa ga wani rukuni mai aminci ba sai Aliyu ya ce bayanin yi bayani na ilimi ya ce al'ilmu khairun min almal ya ce ya kuma ilu ina shaida maka wallahi ilimi ya fi kuɗi shabab ya kuma matasa wallahi wallahi karatu wallahi ilimi ya fi kuɗi ilimi ya fi kuɗi al'ilmu khairun min almal duk wanda ya samu ilimi to Allah ya haɗa mai komai don haka ba ka yi asara ba idan ka zama mai neman ilimi ilimin nan kuma duka da na addini da na zamani kar wanda i kuskure ya zauna cikin jahilci wanda yake so ya kashe kansa ya mutu yana tsaye to ya zama jahili kana tsaye za ka mutu wallahi matukar baka da ilimi ba ka yi karatu ba la na addini wala na zamani to kawai ka gayyato wa kanka mutuwa ne kana tsaye kana tafiya ba a yi da kai kai kai dan cika gari ne kai tarkace ne kai ba mutum ne wanda yake ana jin zaka iya amfanarwa ba yace misali ne ilimi shike gadin mai ilimin ilimi shike gadin mai ilimi duk wanda yake da ilimi to ilimi shine bodyguard dinsa ilimi shine sojansa ilimi shine bindigar da take kare shi ilimi shine abin da yake tsare shi shine kariyarsa gaba daya amma wa anta tahrusul mal in kudi kake da shi kuma kai za ka yi gadin kudinka kun gane misalin kuwa in kana da ilimi ilimi ne zai gadin ka in kana da kudi kuma kai za ka yi gadin kudinka idan kana da gonar shanu dole ka yi gadin shanunka ko ka zauna ka yi gadi ko ka nemo mai gadi ka biya shi idan kana da shago na kudi dole ka yi gadin shagonka ko ka zauna ka yi gadi ko ka nemo wanda zai gadi idan kana da dukiya idan kana da kadara duk abin da ka mallaka za ka yi ta gadinsu duk kuɗi da ka tara kai za ka yi ta gadinsu abin mamaki kana tara su kana tsare su shi kuma ilimi kana tara shi yana tsare ka al'ilmu ya harisuka wa anta ta harisun mal ilimi shine ke karuwa kullum mutum yana aiki ilimi yana karuwa in kana aiki da ilimi to karuwa yake walmalu tanqusuhu nafaqa dukiya kuma in ka cire ta to yana raguwa kana da miliyan ɗari sai ka je kai harkar miliyan hamsin za ka ta dawo miliyan hamsin lamba zai dawo hamsin amma ilimi duk lokacin da ka ba da shi shi kuma karuwa yake abin mamaki ya ce wa muhabbatul alimi dinun yudanu bihi yudanu biha son malami ka ji kana son malami ka ji kana ƙaunan malami mai da'awa ko da ba garin ku ɗaya ba ko da ba yaren ku ɗaya ba ko da ba ungo ku ɗaya ba ko da ba kaza ko da in dai malami ne mai da'awa ala sunna ka ji kana son sa son malami wannan addini ne kamar yadda kuma ƙin malami munafurci ne ƙin malami tsiya ce ka duba wani abu ana cewa ka nemi wannan abin da in ka neme shi wanda iso kama ya yi addini akwai falalar da ta wuce wannan malaminka ka ji kana ƙaunarsa don me kake ƙaunarsa don yana baka kuɗi don yana baka kaza don ya kai ka maka don ya kai baka umra don ya baka a'a don yana baka ilimi to san sa din nan da kike yi addini ne da abin da aka ce addini ne kuma Allah zai baka lada akai da haka alaman ahlus sunna na kware suna ƙaunar malamansu suna san malamansu suna kare malamansu suna taimakon malamansu ya mutumin banza ma ya so shugabansa ballantana kai ba za ka kaunaci malaminka ba ai malaminka jarinka ai ai malaminka ruhinka malaminka abokin tafiyarka malaminka shine mai riko da hannunka ya kai ki gidan aljanna yace saboda son malami zai sa mutum ya bi Allah a rayuwarsa sannan kuma mutum zai bar kyakkyawan tarihi a rayuwarsa duk malami da ya mutu ya ba tarihi mai kyau ya ce amma wa sani'atul mali ta zulu bi zawali sahibi dukiya kuwa in mai dukiyar ya mutu to shi kenan labarinsa ya ƙare yanzu a jihar nan a garin nan akwai mutanen da sun tara kuɗi na fita hankali kuɗi mutum muna yara mun sani wallahi kofar gidajen sababbin motoci in muna so mu ga sabuwar mota to kofar gidan wani za mu je a garin nan amma wallahi yanzu sai ai wata biyar shekara nawa ba a ambaci sunansu ba amma akwai malaman da suka rayu a nan ba su da kwanon masara a gidan suke rayuwa wallahi sunansu bai bata ba da yawa malamai da suke da'awa a nan garin sun karantar da su ba manta da su ba kai ba wai su ba 'ya'yansu ma suna cin albarkacinsu ɗansu ko da ba malami ba ne sai a ce ai wannan ɗan gidan malam wane ne ai ko da fa shi ba malamin ba ne yana cin albarkacin ubansa amma da yawa za ga wani ya tara kuɗi ya tara kuɗi an daina jin labarinsa kuma dama haka yake mai kuɗi tarihinsa mutuwa yake amma mai ilimi tarihinsa baya mutuwa ga misali ga sahabbai ga tabi'ai kuɗi suka tara amma duk littafin da ka buɗe ka ga sunansu yanzu har yanzu kai bai ishe ka ka tafi makaranta ba bai ishe ka kai kwaɗayin ka nemi ilimi ba ambatansu baya mutuwa malam baya ƙarewa mai mulki zai iya bata sai an je an buɗe littafin tarihi can sai a ce ai akwai wani shugaba ya taɓa yanzu nan ko ni da nake muku wazin nan inda za a ce in karanto shugabannin ƙasar Najeriya sai na yi tunani sai na yi bincike amma wallahi an ce in faɗi malaman Najeriya manya-manyan malamai yanzu yanzu zan faffaɗe su wallahi akwai malam wani a gari kaza akwai malam wani akwai malam wani akwai malam wani wai saboda me ko da ban yi karatu a hannunsa ba saboda ya bar albarka ya bar alheri wannan kadai ya ishe ku ku gane falalar ilimi in baka yi baka sa ɗanka yayi in ɗanka bai yi baka sa ƙaninka yayi baka makara ba ka tafi makaranta alal aƙalli ba za ka zama jahili ba a cikin abokananka alal aƙalli ba wanda zai zo ya tabar da kai ya batar da kai kana da ilimi yace mata khuzanul amwal wa hum ahya yace Ali bin Abi Talib yake faɗa yace masu tara kuɗi nawa ne sun mutu amma suna raye kuma wallahi gaskiya ne suna da kuɗin amma wallahi ba a jin duriyar su shi kuɗi wato matsalar sa in ka tara ka tara in wani ya fika to sai ya gaba da kai in wani ya dada finka kai ma sai ya gaba da kai sai ya wuce ka akwai waɗanda suna da kuɗaɗensu suna cikin kuɗaɗensu amma wallahi ba a san da su ba ko dai sun ɓoye ba su faɗi kuɗin ba ko ba su bayyana kuɗin ba ko ba su taimaki mutane da kuɗinsu ba ko kuma sun yi kaza sun yi kaza amma wallahi mutane ma ba su san da su ba Ah, to kai yanzu ka san wani mai kuɗi in ba zuwa yayi dauka baka ba ka san shi duk mai kuɗin da bai dauko ya baka ba ka san shi to amma mai ilimi zai tare ilimi ya zauna bai baka ba malamai su ne wanda ba su san ruwa ba a duniya gaba ɗaya su kullun kyauta suke yi malam za su zauna su ta bada ilimi kyauta ko da sun kashe kuɗi wajen neman sa ko da sun sha wahala wajen tara shi shi malami wato ba mai kyauta irin malami shi fa so yake a haɗu ya bayar kawai inda masu kuɗin mu za su rinka wannan mu haɗu su rinka bamu wallahi da mu musu addu'a to amma ya lait bambancin ilimi da kuɗi ke kai kokari ka zama mai mai ilimi alabashi bayan ya baka ilimin kuma ka nemi ya baka kuɗin sai ka samu ɗaukakar ilimi ba ta kuɗi ba mata khuzanul amwali wa hum amwat wa hum ahya wal ulama baquna ma baqiya dahar malamai ko matukar akwai duniya matukar za a rayu to wallahi malamai suna raye ba su mutu ba ba yanda za a yi malami ya mutu ka san me ba wai mutuwar gangan jiki ba ko yana kabari sunansa yana nan ko dai littafin da ya koyar ko sautinsa a wa'azi ko kuma ɗalibansa da ya koyar dole ne tasirin malami sai ya bayyana ko da ko yana kwance a cikin kabari in na ga dama yanzu sai in irga muku malami hamsin duk sun mutu amma wallahi ana kiransu ‘yan ƙananan yaran nan wallahi sun san sunansu amma ba su taɓa ganin su ba yanzu shek abubakar mahmud gumi kai ka san shi ka taɓa ganin sa amma ana cewa gumi dole ka san shi kuɗi gumi ya bayar ba kuɗi ilimi gumi ya bayar ilimi haka zai zauna daga shi sai ɗan rawaninsa ya ta koyar da karatu ilimi karatu karatu karatu shekaran gumi yau nawa a kwance rahimahullah amma wallahi ba a manta da shi ba ko ya yi rubutu duk abin da malami ya rubuta ya tafi ya bari a duniya ta tashi ba za a binne shi ba wa amsaluhum fil qulubi mawjuda misalan malamai kuma a cikin zukatan mutane suna nan duk mai imani bai zai manta da malami ba da haka ya koyan uwana shi ilimi matsayinsa matsayi ne mai girman gaske a wannan shari'a masu ilimi su ne magada annabawa fa ahlul ilmi hum warasatul anbiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama warasatul anbiya malamai su an magada annabawa fa innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhaman lalle annabawa ba su bar dinari ko dirhami ba wa innama warasul ilma sun bar gadan ilimi ne faman akhadahu faqad akhadha bi hazzin wafir duk wanda ya riko da abin da malamai suka bari na gado ya riki babbar rabo wa fadlul alimi ala al abidi ka fadli ma baina samai wal ard ka san bambancin malami da mai bauta haka wanda bai da ilimi mai ilimi da jahili mai ilimi da mai bauta Allah ba ilimi kamar bambancin sama da ƙasa ne duba nisan sama da ƙasa in wani mutum ya yi karatu to ya maka nisa kamar yadda sama ta maka nisa ka san duk jifan ka baraka iso sama ba ko duk inda kawo jirgi ka luluka ka san baraka je sama ba ko sai dai ka ganta haka to malami baraka iya iso shi ba wallahi ya wuce ka saboda ya hana idan sa bacci yayi ilimi yayi karatu yayi hakuri da babu Qais ibn Kasir yake cewa wani mutum ya zo daga garin Madina ya zo wajen Abu Darda lokacin Abu Darda yana Dimashq sai ce kai me ya kawo ka Abu Darda ya tambaye shi yace me ya kawo ka yace hadisun balagani annaka tuhaddithuhu an rasulillah wani hadisi ne labari ya zo mun cewa kana bayar da shi daga annabi yace yanzu kai akan hadisi kwaya ɗaya kai wannan doguwar tafiya mai nisa daga Madina har zuwa Dimashqa kuma wuri na ni kadai Abu Darda hadisi ɗaya yace kwarai kuwa yace kai amma ji ita lihaja ko dai wani bukatan ne ya kawo ka almajirin ne yace la amma kadimta litijara Abu Darda yace kai ba kasuwanci ya kawo ka ba yace la yace ma ita illa fi talabi hada alhadith ba abin da ya kawo ka sai neman wannan hadisin yace kwarai ma ji'tu illa fi talabi hada alhadith ya abu dardai tun daga madina ne guzuri na hawo abun hawa na hadisi daya da naji an ce kai kake koyar da shi ka ji daga annabi na zo ka bani shi dan ilimi ba abun wasa ba ne wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salika man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce duk wanda ya bi wata hanya yana neman ilimi duk wanda ya kama hanya yana neman ilimi sai Allah ya sauƙaƙa masa hanya zuwa gidan aljanna wa innal mala'ikata latadau ajnihatiha li talibil ridan li talibil ilmi mala'ikun Allah suna shimfida fukafukansu suna yin lullubi wa ɗalibin ilimi dan sun yarda da abin da yake yi na neman ilimi yace wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard malami malami malami mai wa'azi malami mai da'awa duk abin da ke cikin sammai da ƙasai wallahi yana neman masa gafara yana cewa Allah ka yafe masa Allah ka yafe mai dan Allah akwai wata sana'a da ta wuce wannan duk wani malami da yake kan hanyar Allah yana kira zuwa ga hanyar Allah man fi samawati wa man fil ardi duk abin da ke cikin sammai duk abin da ke cikin ƙasai yana neman masa gafara Allah ka yafe masa Allah ka yafe masa to kai kuma ka zo kana zagin sa kayi asara ya maka nisa wanda aka ce tsakaninka da shi kamar tsakanin sama da ƙasa ne kaji ɗaya sannan an gaya maka kuma komi yana neman masa gafara hatta waɗannan ƙarafunan hatta fankokin nan hatta itace hatta ƙarfe hatta ruwa hatta dabbobi komai yana neman wa malami gafara Allah ya yafe masa Allahu akbar manzo Allah ya ce hatta hitanu fil ma hatta kifi a cikin ruwa duk kifin duniya yana cewa Allah ka yafe wa malami, Allah ka yi gafara wa malami, Allah ka jiƙan malami, Allah ka rangwanta wa malami. Haba malam, ai ba sana'ar da ta kai wannan, ba hanyar da ta kai hanyar neman ilimi da karatu. Da shi yasa za ka tausaya wa mutumin da shi kuma bai da aiki sai zagin malamai da cin mutuncin malamai. Mutumin da duk duniya take neman masa gafara, kai kuma da yake mara albarka ne dan asara. ba ka da aiki kai kuma su kake zagi ai ka yi wa kanka hanya ta wuta dama ku girmama malamai ku mutunta malamai ku kimanta malamai ku tsare darajar malamai su ne masu aiki saboda Allah da neman yardar Allah burinsu su sa ku a aljanna su ɗora ku a hanyar da zai sa ku samu aljanna bai da wani buri malami gare ka illa kawai ya ga ya mutu kun haɗu a gidan aljanna a tare kana da abin da za ka masa in banda kai mai addu'a? To, ko ka masa ko baka masa ba annabi ya riga ya faɗa ya ce, komai yana neman masa gafara, wa fadlul alimi alal abid, falalan malami da mai bauta haka kawai ba ilimi, ya ce ka fadlul kamari ala sa'iril kawakib, kamar falalan wata ne akan sauran taurari. Ka duba sama, ka kalli wata, ka duba taurari, ka ga bambancin haskensu da girmansu. Wallahi duk inda malami yake a cikin al'umma wata ne, duk wanda ba malami ba tauraro ne ba haɗi amma yau waɗannan bayan Allah su ne ake nema a zubar da mutuncinsu su ake nema a tozarta su ake nema a nuna ba su kai komai ba a nuna ba su da daraja a nuna maganarsu ba ta isa ba a ja su a wulakanta su a tozarta su mawaƙi a ƙasar nan zai kira malami izaga ɗan social media zai iya fitowa kira sunan malami ya la'anta ya zaga ya saka hotonsa ya zaga da ido na na ga wani yaro ya ɗauko hoton wani malami ya haife shi tun kafin a haife shi malamin nan yana da'awa ya ɗora hotonsa yana magana yana cewa ƙarya kake mutumin banza yana zagin malami wani abu sai afirka sai najeriya saboda bai da ɗan sandan da zai kare shi aiki bai da wani constitution da zai tsare darajarsa bai da wasu mutanen da za su kare shi tunda aikin Allah yake yi bari a zage shi a ci mutunci mara albarka mara alheri shike zagin malami wanda Allah ya kwashe masa albarka dan tofin alatsi ne shine mai zagin malamai shine mai tozartar da malamai shine mai wulakantar da malamai haka abun yake malam ba canji duk wanda yake so ya zauna lafiya ya kame bakinsa malamai suka ce luqumul ulama masmuma naman malami cin naman malami guba ne duk wanda ya ci guba wallahi sai ya farzar duk wanda ya ci guba guba sai ta kashi har yadda ka dinka cin guba a cikin cikinka bayan Allah magadan annabawa wanda suke neman su ɗora mutane akan hanya ta annabawa da manzanni ishe malamai ai su ne magadan annabawa don haka ya ku ‘yan uwana ku sani masu ilimi su ne umarna'ullahi ala khalqi aminan Allah a bayan ƙasa masu ilimi masu koyarwa su ne aminan Allah a bayan ƙasa wannan yana nuna sharaf ɗaukaka sharafa ta malami kuma lalle suna da wani babban matsayi a cikin addinin Allah saboda mai lihibzihimu shari'a saboda su malamai sun kare shari'ar Allah daga dukkan wanda zai ɓaci shari'ar Allah malamai suke kai mai farmaki duk wanda ya yi zalunci malamai suke bayani duk jahili da ya shiga cikin addini yana ɓata addini malamai suke jan aya su yi bayanin daidai duk wanda ya kautar da mutane akan hanya ya ɓatar da su malamai suke cewa jama'a ga hanyar daidai shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta muku in kuna neman gaskiya ku tambaye su fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim ku tambaye su idan ba ku da ilimi malamai su ne likitoci a haƙiƙanin gaskiya ba likita irin malami humul atibba'u haqiqatan likitan kwarai likitan gaske ba likitan gangan ba malamin addini shine likitan al'umma me yasa suka ce maradul qulubi aksaru min maradul abdani ai ciwon zuciya shi yafi yawa sama da ciwon gangan jiki in ba ku gane ba inda zaka hada masu ciwon zuciya ciwon zuciya ba zafi da radadin zuciya ba ba shi ake nufi ba ciwon zuciya na ƙarancin imani, ciwon zuciya na jahilci, ciwon zuciya na shirka, ciwon zuciya na bid'a, ciwon zuciya na fasikanci, ciwon zuciya na kaucewa shari'a. Masu matsaloli na zuciya tsakaninsu da Allah, wallahi idan ka haɗa su, su suka fi yawa sama da masu ciwon gangan jiki. Yanzu duk marasa lafiyar da suke kwanciya a General Hospital sun kai rabin mutanen garin nan ne? O'o. To amma masu matsalar addini fa, za ka iya lissafa yawansu to waye yake magance yake ba su magani malaman addini hudubobin juma'a tafsirin alqur'ani fassara sahih bukhari sahihi muslim abu dawud da tirmidhi da sahih ibn majah wa'idi ishmawi iziya risala askari lawali tani waɗannan littattafan su ne magungunan da ake bawa mutane don su kada samu ciwon zuciya takassu a nan duniya kuma su mutu su gamu da azabar Allah a lahira da haka malamai ai su ne likitoci malamai suka ce annabi ya ce annabi ya ce wa shifa'ul ayy as-su'al wanda bai sani ba wanda yake da cuta ta jahilci da rashin sani maganin ciwon sa tambaya kuma malamai suka ce su marasa lafiyan zuciya ba san suna da ciwon ba masu ciwon zuciya na addini nake nufi wala ba san suna da shi ba mardal qulubi la ya'rifuna mardahu kamar yadda duk wanda kuturta ta bayyana a fuskarsa alamar kuturta ta bayyana a fuskarsa bayi da madubi ba zai gani ba sai wani ya ganan masa ya nuna masa wanda ya zauna a kan kashi a farar rigarsa ba zai gane ba zai ta tafiya da dattin a jikinsa sai wani ya duba ya nuna masa الدنيا دار مرض دنيا gidan rashin lafiya ne babu wani abu a bayan duniya face matacce ne duk abin da yake duniya sai ya mutu kullu man alaiha fan kaji daya duniya gidan rashin lafiya kuma duk wanda yake cikin ta sai ya mutu babu kuma wanda yake rayuwa a duniya face saqimun ne mai ciwo ne wallahi kowaye shi والأسقام تتفاوت وتتنوع ciwo rashin lafiya yana fifitar juna kuma kala-kala ne to ilimi kuma shine tiryaq wal ilmu huwa tiryaq fatadabbar maganin waɗannan cututtuka na duniya maganin wannan larura na mutane me zai magance ciwon su shine ilimi waye yake bada ilimin shine malami manzo Allah ya ce ta dawo ku je ku nemi magani fa inna Allah ta'ala lam yada da'an illa wada lahu dawa'an babu cuta da Allah ya ajiye ta a duniya sai da ya bata magani ghaira da'in wahid amma banda ciwo daya wanda shine alharamu tsufa hadisin Abu Dawuda hadisi ingantacce Albani ya inganta shi ‘yan uwana musulmi abinda wannan yake nufi mutum musulmi ba zai taɓa rayuwa ba ba ilimi kuma ba zai taɓa rayuwa ba malami a tattare da shi ba duk wanda kuma i rayu ba malami a tattare da shi to yana rayuwa ne cikin duhu cikin ciwo cikin cuta a nan ina gaya muku ba ina nufin cuta na kwanciya a asibiti ba ba na ciwon hannu ba cutar zuciya ita nake nufi wanda wannan cutar in ta kashe ka sai wuta amma sau da yawa mutum zai ciwon hannu ciwon kafa ya mutu kuma ya shiga aljanna amma in ka gamu da ciwo na ainihin wato na rashin lafiya na addini to wallahi azimu ƙarshen ka in dai baka samu malami ya baka ƙwayoyin maganin ya maka allura ya kwantar da kai ya gyara ka ba ta wuta zaka shiga da haka malamai su ne likitoci na haƙiƙa waɗanda suke ba wa mutane maganin da za su rayu rayuwa da za su samu lafiya tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala abinda zan kai gare shi zan ambato mana wasu abubuwa a gurguje ku ji abinda Allah ya ce akan ilimi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yayi bayanin kanshi ya ce babu wani abun bauta da cancanta da dacewa in ba shi ba Allah tabaraka wa ta'ala mala'ikun Allah su ma sun shaida bayan mala'iku suwa suka tabbatar da yarda da samuwar Allah su ne ulul ilmi malamai masana Allah kinan ba wanda zai gaya maka Allah sai malami to yayin da ka bari aka haɗa ka faɗa da malami yayin da ka bari aka sa maka kyamar malamai kiyayyar malamai aka sa miki kin malamai faɗa da malamai zagin malamai cin mutuncin malamai ko ai ta cewa ba sa tsoron Allah suna da kwaɗayin duniya mutanen banza ne sun fi kaza suna gaya muku wannan kuna ta faɗa kuna jin daɗi duk wanda yake wannan daga ƙarshe so yake a waye gari ba wani mutumin kirki kuma to ai an ce ma ba sa tsoron Allah ai an ce ma sun fi kowa son duniya ai an ce ma kaza an ce ma kaza kuma ka yarda to wa zai gaya maka Allah nan gaba an rugurguje maka lamba wan ɗinka abinda mutane ba sa ganewa kenan wallahi malam na yi bincike malam duk inda za ka bincika a nan Najeriya ba za ka taɓa ga Kirista yana zagin fasson shi ba. wallahi ba sa yi ban sani ba malam kafi ni shekaru a yabe ka taba ji kiristoci ka gansu kuma wallahi malam badakalar da fastocinsu suke musu wallahi baya da sakuwa in ka ji barnar da wani fasto ko neman mata ko cin kuɗin coci ko kaza ko kaza ko kaza da yawa na'am Na'am. Na'am. Allah. Kaji. Ai. Kaji ko? Ɗan uwan su kirsa. Allah. Malam, kamar in yi kabbara to amma kuma ba harkar kabbara ba ce. Abinda ɗan uwa malam su mai yake cewa a nan Gombe. a nan gombe duniya ku ji wani fasto ya ci kuɗi kuɗi suka bata a coci aka yi taro aka yi made statement cewa fasto kaza ya ci kuɗi ya yi kaza wani a cikin kiristoci ya tashi ya miƙe ya ce yanzu akan wannan abin kuka tara mu don ku yi bayani akan malaminmu fastonmu ya ci kuɗi kuɗi sun bata ya ce shekarsa nawa yana yi wa addinin Allah aiki Kirista ne fa, Kirista ne yake faɗa wai fastonsa malaminsa, wai shekara nawa yana yi wa addinin Allah aiki, shekara nawa yana hidima wa Yesu almasihu. Akan wannan miliyoyin kuɗin da suka ɓata, ya ce ku tara kuɗin nan gaba ɗaya ku biya, in ba za ku biya ba ni na ɗauki nauyi zan biya a tashi a taron. Kuma haka aka yi aka tashi a taron kuma shi ya biya. Mu ko yau malam, aibu ɗaya ake nema na wani malami mai da'awa ko mai wa'azi a rinka yaɗa shi in ba sa'a ba wallahi cikin almajiransa ne ma wasu za su ɗauka su yi ta yaɗawa suna shi yaɗa kullun nema muke yi mu ga malamanmu sun tozarta mu wulakanta su to Allah ya tsare darajar su ya za ku yi da su ba goyon baya muke malami ya rashin gaskiya ba amma dan adam ne zai iya rashin gaskiya zai iya kaza zai iya kaza zai iya kaza in kowa ana masa afuwa a yafe masa shi me yasa ba za a yafe masa ba dan albarkacin ya karantar da kai ya karantar da matarka ya karantar da babanka ya karantar da makotanka ya karantar da shugabanka ya karanta akwai malamin da a anguwa wallahi zaga tun ubanka bai aure ba yake karantar da shi har ya auri tsohuwarka ya ci gaba da karantar da ita kai ma aka zo aka haife ka ka zo ka zauna majalisinsa ya karantar da gidanku gabaki daya amma abu daya malami zai siya dauka ana zagin sa ana la'antar shi wannan tarbiyyar ita muke so mu rushe ta wannan tunanin shi muke so mu gaya musulmi su gyara malamai mutane ne masu daraja masu matsayi a wajen Allah dan su ne umana'ullah tunda ba annabawa bane ai za su iya kuskure ai ai duk wanda ba annabi bane zai iya daidai zai iya kuskure wallahi malami zai iya matarsa ma kuskure malami zai iya dan sa ma ya ji haushin sa ma ya ji ya mai kuskure amma me ana tsare darajar malamai saboda matsayin da Allah ya ba su da ilimin da suke dauke da shi hamalatu shari'a su ne suke dakon shari'a fa ‘yan dakon shari'a ne, ‘yan dakon musulunci masu ɗaukan musulunci su kai shi lungu da saƙo, ba don a biya su ba, burinsu su isar da saƙo. Don haka ahalul ilmi kuma siƙatul udulu, amintattun mutane ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da su ya ba su wannan ƙur'ani ya ba su wannan ilimi, saboda suna kira mutane akan tauhidi, suna ɗora su akan ilimin sanin Allah, da sifofin Allah dan hakikanin ilimi shine ilimin tauhidi da ilimin sanin Allah da sifofinsa da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira har zuwa ƙarshe da haka wannan maziya ce kubra matsayi ne babba na masu ilimi da waɗanda suke neman ilimi abu na biyu Imam bukhari Allah ya masa rahama babi guda yayi a cikin sahih bukhari yace babul ilmi qabla al-qawli wal amali a addini gaba ɗaya abinda ake so kafin ka faɗa kafin ka yi aiki sai ka nemo karatu to wa zai baka karatun malami fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika sufyan ibn uyayna aka tambaye shi akan falalan ilimi yace kai baka ji fadin Allah ba fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika ai wannan kadai ya isa ka san falalan ilimi fa amara bil amali ba'da al ilmi kenan sai kayi ilimi sannan ma ka zo ka bauta wa Allah don haka ilimi shi ake gabatar da shi akan magana kafin ka yi magana sai ka yi ilimi kafin ka yi aikin sai ka yi ilimi fala amala duni ilmin babu aiki ba ilimi Allah ba ruwansa da aikin da za ka yi idan ba ka yi ilimi ba kuma abin da ya kamata ka fara saninsa a rayuwarka shine tauhidi da ilimin tarbiyya ko kuma ilmin suluki da ake faɗa shine mutum ya san Allah ya inganta aƙidarsa ya san kansa ya san ya zai gyara kanshi sannan kuma yaya zai kiyaye kansa da dukkan abin da zai lalata masa tauhidinsa da addininsa abu na uku ilimi haske ne ilimi haske ne ilimi fitila ne da shi mutum yake duba ya ga hanya wallahi babu ba, ba haske irin hasken ilimi babu Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur a cikin suratul hajj shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya raba mutane gida biyu ko dai alimun mai ilimi ko a'ama ko makahu ko ilimi ko makanta ko mai ilimi ko makahu haka duniyar take gaba daya afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ama kaga gida biyu ya raba mutane yanzu mai ilimi wanda ya san Allah abinda aka saukar daga Allah shine gaskiya daidai yake da makaho ba ɗaya ba ne subhanallah Allah tabaraka ta'ala ce wayar alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yara kaga bai ce wa ya alama ba sai amfani da kalmar yara wato da ilimi ne ake ganin daidai da ilimi ne ake hangowa rayuwa da ilimi ne ake sanin rayuwa kasan akwai abin da mutane suke cewa ai waɗannan malaman ai ba san me ake ciki ba ba san rayuwa ba ai malam ba wanda isan haƙiƙanin rayuwar duniya irin malam sai dai ka ce shi malami bai tsunduma a cikin duniya ba amma yaudarar duniya da tsiyar duniya ba wanda ya santa irin malami dan Allah ya riga ya gama tona duniya asiri manzon Allah ya gama tona wa duniya asiri malami wallahi alazim haka yake ganin duniya ta bayanin shi kai ne kake rukuwa saboda gidan da kake ginawa da motar da kake ginawa da kake hawa da matan da kake tarawa da hada-hadar kuɗi da kake kai wannan shine a gabanka amma malami gaba ɗaya duniyar yana ganin ta ne a tafi saboda me aka nuna masa aljanna yake gani ba motar da ta kai ta aljanna ba gidan da ya kai na aljanna ba jin daɗin da ya kai na aljanna ba naman da ya kai na aljanna ba rigar da ta kai ta aljanna ba nutsuwar da ya kai na aljanna ba ruwan da ya kai na aljanna ba giyar da ta kai ta aljanna ba ba ba ba ba ba ba babu komai wallahi malam aljanna ita ce to wanda yake hango aljanna Allah yi bayanin aljanna shi zaka zo ka ce wai wai wai wai wai wai duniya kai ne manzo Allah ya ce antum alam bi dunyakum ku kuma kowa sanin duniyar ku kuma sanin duniya burgewa ne dan iska ma ba yana sanin duniya ba to wani abin kirki ne ai ba wani abin kirki bane ba da haka in malami ya ce ka bar abu kaza to ka bari saboda ita wannan duniyan a ciki ciki da fitina ya zo a hadisi manzon Allah ya ce tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat ko nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala kalbaini على أبيض مثل السفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا هكا النبي يتي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه الله أكبر من زن الله صلى الله عليه وسلم هكا من أتين حديث الإمام مسلم wannan hadisi yana da ban tsoro a dukkule abin da hadisin yake nufi ana buduro muku da fitina a wannan duniyar itace itace taki taki fitintunu bala'ai duk zuciyar da ta kwankwadi wannan fitina wannan bala'i wannan saban Allah yau gashi nan kuna gani a duniya kada kade raye raye tsiraici saban Allah zalunci kisan kai zubar da jini barna tadi shan jinin mutane yau ku duba malam mutane da suka lalace ta hanyar wannan wayar kawai wannan wayar kaɗai ta zama bala'i daga nan bilal azimu sai ka kai gobe iwar haka baka gama buɗe ta kaga abun da ke cikin ta na bala'i ba kaga kiɗa kaga rawa kaga tsiraici a facebook ɗinka in ka buɗe layi hoto ɗaya idan ka buɗe sai an turo maka hoto ya kai miliyan a ƙarƙashinsa tsiraici kake so ka gani gashi mata ka duba yadda mata suka lalace malam kuma abun bakin ciki ni dai in dai zaka danna to mata musulmi zaka gani malam wannan abun na ce wannan wani irin bala'i in dai zaka ga yarinya tana rawa tana bayyana kirjinta tana iskanci tana shedanci tana bayyana adanta ko ta juya ta ɗauki hoto tana kada bayanta ko tana nuna adanta ko tana magana batsa wallahi wata yarinya malam da naga an nuna ta a wannan abin tana wasu bayanai wato ni dai ban taba jin batsa da rashin mutunci irin wannan ba dole sai dai ka kashe wayar mun wallahi malam hijabi ne a cikin ta haka suke mana wannan illan sai su daura mata hijabi akwai wacce na ganta da niqabi idan a rufe in ka ji bala'in da take faɗa batsa batsa sharri fitina tana yi tana kada kirjinta haka saboda a ɓata addini saboda a ɓata musulunci saboda a yaƙi shari'a mun sayi wayoyi da kuɗin mun ba wa ƴaƴan mu sun lalace mun ba wa matan mu sun lalace duba tiktok din nan duba bala'in da ke ciki tiktok din nan malam a china aka yi shi wallahi wannan uwa yake ce min in ka shiga china ka je ka danna tiktok din baya sun soke shi ba su bari a yi shi a ƙasar su ba amma mu zo ƙasashen mu ka gani ka duba arna ne fa arna ne arna ne suka yada abun don su samu kuɗi amma ba su yadda a yi a ƙasarsu ba amma mufa matar aure tiktok yar karamar yarinya tiktok babban aure mara aure tiktok kowa tiktok ina ma da alheri kake gani a ciki malam babu kafar yada labaran da zaka bude ka ga rashin mutunci da barna da fusata Allah da ta'adi irin wannan fagen mutane suna abin da suka ga dama malam mace ce ta zauna ta daga wayarta ta daga al'aurar ta malam tana daukan hoto Allah ka yi abin da ka ga dama yanzu jama'a in ba malamai ba su waye za su gano waɗannan abubuwan su ce ku daina waye zai ce ka daina gwamnan garinku ciyaman ɗinku sanatanka ɗan majalisanka sojanka ɗan sandanka ulama malaman addini su ne za su ce ku ji tsoron Allah ka ku halaka haka ku bari a raba alaka ku da malamanku su ne za su gano barna su ce ku daina ko da ba za ku ji daɗi ba su ne in ba ku ba da zakka ba za su muku fada ku ce su ce ku ba da zakka ko ku mutu Allah ya kona ku su ne idan an yi zina za su yi magana su ce a bari Allah baya son zina su ne idan ana ta'addanci ana kashe mutane za su yi magana su ne suke wa'azi su ne suke ɗora mutane akan hanyar Allah kwanan nan wani bawan Allah aka kama shi irin masu kama mutane suka kama shi sai kai shi daji ina masa jaje yace malam akwai buƙatar ai wa'azi yace wallahi malam masu kama mutanen nan suna harbewa suna kashiya suna karban kuɗi yace duk musulmi ne gaba daya ba na son faɗan wannan maganar saboda ciwo ne a gare ni yace duk musulmi ne yace amma wallahi malam ba sa sallah da yawan su ba sa sallah ana samun ɗaiɗaikun su suna sallah yace amma malam yace wani abu na musulunci idan kun zo za ku rabu sai su ce ku yi mana addu'a mu ma kaddaran mu ce ta fada anan ku mana addu'a mu daina wannan sana'a yazo ya kabbara zai sallah aka ce kai dan izala ne ko ka duba a daji ga wai sallah zai sai da bindigar sa shi ba baya sallah sai ce kai dan izala ne ko ke sa ka damu da sallah to alhamdulillah ya shi dan izala alfahari ya damu da sallah yace to ku je ku ce malaman ku sai mana addu'a bindiga ce a hannunsa shi ya san mutum nawa ya taba kashewa ya ce kuma a kawo mana kuɗin mu cake kuma ku tafi in ba a bayar ba kuma mu harbe ka amma kuma musulmi ne yana ashadu Allah ila illallah yanzu in malamai ba su shiga suka yi wa'azi suka yi da'awa ba Allah bai zai tambaye su ba idan masu kuɗi ba su taimaki addini suka taimaki da'awa ba kuna jin Allah zai kyale ku shi sa na sha faɗa a karatu ina maimaitawa kullum idan na zo magana ilimi wallahi tallahi ɗan uwana musulmi ba mu yi mutanen ƙauye adalci ba mutanen ƙauye ba a musu adalci ana ta gina zabga-zabgan masallatai a birane da makarantu a birane amma za ka je ƙauye ka tarar da ba su iya faciya ba kwanan nan kafin azumi wani ɗalibi na ya gaya mu ya ce akwai wani ƙauye a jihar kano a wani ƙauye ne ya ce wallahi malam na je duk ƙauyen nan gaba ɗaya billahi azimu ba wanda ya iya karanta fatiha duk dattawan na sa su alayi ba wanda ya iya fatiha amma fa suna jin su musulmi ne yace haka na tara su a kofar gidan wani ina cewa bismillahir rahmanir rahim suna fada alhamdulillahi rabbil alamin suna fada yace dagewa ne Allah ya taimake ni koya musu fatiha akwai fa a arewa fa akwai ƙauyuka birjik mutane dubun dubata suna cikin daji ba su iya karanta fatiha ba ballantana sallah wani ma sallah baya yi kuma amma yana cewa shi musulmi ne kun ba su ba ku koya musu ilimi ba in ka ga katuwar makaranta a birni ne yan ƙauye ba su cancanta a yi musu katuwar makaranta ba idan ka ga babban asibiti a birni ne yan ƙauye ba su isa a yi musu ba ko na sola ba za a yi musu ba in ka ga ruwan famfo a birni ne in ka ga sola a birni ne in ka ga kaza a birni ne to amma su yan ƙauye inda aka san da su idan an zo neman ƙuri'a duk ƙauye ɗan siyasa zai iya shiga ya nemo ƙura amma ba a ba su duk abin da zai inganta rayuwarsu to akwai mamaki idan suka ɗauki bindigogi a suna gani kuna wucewa ta titin garinsu babban titi mota mai tsada ta miliyan ɗari ta miliyan hamsin babbar tirela ta ɗebo abinci ɗan ƙauye bai san taliya ba bai san makaroni ba bai san kaza ba bai san kaza ba a kuma ana cewa shi ɗan najeriya ne suna ganin kuna wucewa suna ganin hotunan ku a waya kuna ƙoshe kuna saka rigunan ku dama kuna hawa motoci masu tsada kuna auren jajayen mata kuna abin da kuka dama kuma ba a je aka yi musu da'awa ba malaman addini duk sun tare a birni kowa ya ce sai dai birni ba a shiga da'awar ƙauye an bar da'awar ƙauye ta mutu talauci ya katta in an samu ɗalibai ma da za su je ƙauyen su yi da'awa ba wanda zai ɗauki nauyin kuɗin motarsu ko kuɗin abin da za su bar wa iyalinsu an kashe addini an kashe da'awa to akwai wani abun mamaki idan kuka ga waɗannan mutanen ƙauyen suna ɗaukan bindiga suna zuwa shigowa birni suna sace mu suna tafiya da mu wallahi ba mamaki wallahi koya musu aka yi ku ba su ilimi ku gani mun ba wa gwamnati shawara muka ce dalilin da zai kawo rage wannan kidnapping da kashe mutane da zubar da jini da faɗan kaza faɗan kaza ku shigar da ilimi ƙauyuka ku shigar da wato kayan masarufi da jin daɗin rayuwa a cikin ƙauyuka ku yi musu famfuna ku yi musu makarantun boko da na addini ku gina musu masallatai ku gina musu asibitoci ku rinka tura malamai kuna ba su kuɗi suna shiga suna da'awa ga yara matasa nan ku ɗauki nauyin su na rantse da Allah sai an daina wani ɗan bindiga to amma ba su da shi suna cikin daji wani kullum a ƙarƙashin ruwa yake ruwa yake dukansa ganye yake sawa ya lullube kansa talauci ya dame shi ba dole ya ɗau bindiga ya je ya kashe wani ba kuma dukiyar nan ta ƙasa yana da hakki a kanta ba goyon baya muke ba amma muna faɗin sababi sababi sababi wallahi akram kallah wata rana mun yi tafiya a ƙasar Saudiya muna tafiya mun je wani tafiya ne haka muna karatu ƙauyuk sai ka ga kasur gumin ƙauye a cikin duwatsu a Saudiya wallahi sai ka hango wutar lantarki da AC kwarai wutar lantarki raƙuma cikin raƙuma suke sufa ana ma gayyato su shigo birnin gudu suke yi amma wallahi gwamnati za ta je ta kai musu wutar lantarki kaga AC AC AC kuma abincin da ake ci a birnin nan shi suke ci ko nan kasar Misra idan ka je wallahi abinda mai kuɗi yake ci shi talaka yake ci ba wani wanda yake cin abinci ba nama kuma ba wani lemo da ya gagari talaka da zai bude fridge wai bai sai ya sha ba to mu fa ruwa ma yanzu an canja akwai na masu kuɗi akwai na talakawa ya kamata mu gane waɗannan su ne matsalolin da suke damunmu in mun gyara mu samu zaman lafiya duk lokacin da ka bar talaka a cikin talauci da wahala to wani ne zai zo ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ya illata ka musamman idan ka bar yaro a cikin jahilci muna baya wallahi malam idan za ka je a baka statistic da lissafin adadin ɗaliban da suke fita karatu ƙasashen waje cikin 'yan Najeriya da 'yan kudu da 'yan arewa wallahi malam yan kudu da yan arewa yan kudu sun dama mu sun shanye mu kwarai ilimi ba su ilimi ba profesoshi a kudu sun fi na arewa daktoci a kudu sun fi na arewa amma su nawa suke a kudu jami'o'in da suke da shi sun fi namu damammaki da suke da shi sun fi namu in ka je abuja minister of education minister of foreign affairs ka ga ɗalibai suna layi za su fita ƙasar waje ana buga musu tamfi wallahi sai kai layi sai ka bi bayan arne goma sha biyar ka tarar da musulmi biyu uku uku wallahi kai ka ce yaranmu ba su ma san ana fita federal gamman tana ba da scholarship ba ina yan siyasan mu wannan da idona na gani kuma duk wanda yake zuwa ya gani kamar babu mu babu in ka je kasashen waje duk inda ka je jami'o'i manya-manyan jami'o'i da 'yan Najeriya suka fita suke karatu scholarship da kaje kaga percentage din duk 'yan kudu ne ba mu da yawa in ka je kuma kudun jami'o'insu duk su ne a cike in ka zo arewa kuma jami'o'inmu raba daidai muke yi da su wani dan kudu ma sai ya fi ka samun admission da wuri a nan arewa wallahi kai baka samu ba likitoci wa ma adrakum ma likitoci ai kun san likita ko ku je ku buga lissafi ku ga nawa likitoci suke cirewa a duk shekara yan kudu nawa yan arewa suke cirewa likita in sun cire 100 lillahi azimu dan dan arewa bai bai fiye cire 35 ko 40 ba sun mana nisa direbobin jirgi duk inda kawo jirgi za a faɗi sunan direba sai ka ji arne ne kuma jiragen kuma namu ne ai malam malam ci bayan ba zai lissafu ba babi na ilimi fa yan uwana samari matasa wallahi an ci da mu an bar mu da haka shi sa naga ku samari ne matasa majority ku ko hula ba ku da shi ku tsaya ku yi karatu kun ga Najeriya nan ta ku ce ba uban da zai kore ku a cikin ta amma yaya za ku ci Najeriya ku more ta karatu ilimi harkar da'awa harkar addini kasar ku ne ku yi karatu ku san Allah ku tashi ku zo ku yi wa Allah aiki amma wallahi duk wanda ya rungumi jahilci a cikin ku sai dai ya ga ana gudanar da ƙasar nan yana kallo in ka ci sa'a su barka a matsayin mai gadi ko mai shara abinda na faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah ya yafe mana wannan majalisi na Sheikh babban malamin mu Suleiman Dakiti masallacin Juma'a a wannan gari na Kumo a wannan unguwa mai albarka mun kawo ziyara ce ta ilimi ta ɗaliban ilimi kuma mun ba da shawarwari muna fatan Allah sa albarka a karmakan lawa sai ka zo ka kai mana fita mu homisk eh Allah sa ka da alkhairi